الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده شيغا بدا كراتون للتافن تعظيم العلم نا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله تعالى زام تاشي المعقد الثاني تشيبيا تبيو سنتا تبيو توشي نبيو daga cikin tussa da rassa waɗanda suke ba mutum daman girmama ilimi da samun ilimi Allah ta'ala ka samu dace ka datar da mu da samun ilimi mai albarka menene wannan tushen na biyu ikhlasun niyyati fi tsarkake niyya a cikin shi kasan da abin da ba ikhlasi wahala ce aikin banza to la ma a cikin ilimi aiki ne mai girma mai wahala in ka yi shi ba dan Allah ba ka zama tababbe na ƙarshe yasa cikin wanda za su fara ɗanɗanar azaba a karan fari ranar gobe alkiyama akwai wanda ya karatu ba don Allah ba Allah ka tsarkake mana niyyar malam ya ce inna ikhlasul a'mali asasu qabuliha lallai yin ikhlasi tsarkake niyya tacewa da tantance aiki zuwa ga Allah shi kadai shine tushen karban aikin wa sullamu wusuliha kuma shine tsanin da zai kai ka zuwa ga wato ainihin samun wa'annan ayyukan da sakamakon su sullam kuranga kurangan da zaka taka ka kai zuwa ga sakamakon wannan aikin qala ta'ala wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad hunafa ba umarce su da komi ba face su bauta ma Allah ta'ala suna masu tsarkake masa addini hunafa suna masu wato miƙewa kan tafarkin Allah suna karkace ma duk wata hanya da ta saba ma Allah subhanahu wataala a cikin ibada wannan aya duk da ta sauka akan yahudu da nasara amma al'ibaratu bi umumin lafz la bi khusus as-sabab wa qala al-bukhari fi al-jami' al-musnad as-sahih wa muslim fi al-musnad as-sahih wal lafz lil bukhari lafazin bukhari ne kawo da isnadin shi الشيخ البخاري يتي حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن القعنب كنا القعنبي قال أخبرنا مالك مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد أي يحيى يحيى بن سعيد الأنصاري فائدة دقا كاجي مالك عن يحيى تو الأنصاري دقا كاجي أحمد عن يحيى تو القطاني مالك عن يحيى ابن سعيد والأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه كقد يحيى دا محمد دا علقمة دكن ستابعين رواية الأقران كينا دكن ستابعين سيدي يحيى شي دا محمد سنة كن صغار التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sayyiduna umar ya ce lallai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amalu bin niyya a ga sabanin waccan riwayar ko da cikin arba'una bin niyyat to duka ya tabbata wali kulli mri'in manawa a can wa inna mali kulli mri nan wali kulli mri'in manawa kuma kowane mutum yakan samu abin da ya yi nufi ne in nufinka na alkhairi ne ka samu ladarka ta alkhairi ma'ana in nufinka na alkhairi ne akan aikin alkhairi karkai bid'a ka ce da kyakkyawan niyya wannan ba za a karba ba asalin aikin dama mashru' ne kuma ka yi shi da kyakkyawan niyya shine zaka samu lada malam ya ce wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala min as-salaf as-salih illa bil ikhlas lillahi rabbil alamin duk wanda kaga ya ya yi fincin kau wa ma sabaqa man sabaqa duk wanda kaga ya tsere ya yi kau ya wuce kowa wala wasala man wasala duk wanda ya kai inda ya kai bai kai ba minas salafi salihi daga cikin magabata illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin face sai da ya tsarkake niyya ga Allah ubangijin talibi duk wanda kaga ya ma kowa kau ana duk da an tashi ambatan mutanen kirki ana fara ambatan shi wanda ga ya kai matsayin mutanen kirki to ba su kai wannan matsayin ba sai da suka wanke zuciyarsu sai da suka tsarkake niyyarsu suka koyi wannan ibadar dan Allah subhanahu wa ta'ala kala abubakar al-marrudi rahimahullah ya ce sami'tu rajulan ya kolo li abi abdullah ya'ani ahmad ibn hanbal imam ahli sunna rahimahullah wa zakara lahu sidqa wal ikhlas yace ya ji wani mutum yana magana da wato Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal sai ambaci zancen gaskiya da ikhlasi a cikin ibada kamar tattaunawa suke yi faƙala abu abdullahi sai al'imamu ahmad ya ce bi hadar tafa alƙawun ai da wannan ne mutane suka ɗaukaka alƙawun ya kawo shi da alif da lamsuwa yake nufi a nufin magabata yan sahabbai da tabi'ai wa'inda suke sama da shi kenan bi hadar tafa alƙawun ai da wa'innan abubuwan guda biyu asidiku da al-ikhlas wa'innan bayan allah suka ɗaukaka kuma kana so ka ɗaukaka kai ma sai ka zama mai gaskiya mai yi dan Allah sai ce wa inna ma nala wannan zancen Usaimin rahimah hafizahullah wa inna ma yanalu almar'u alilma ala qadri ikhlasi kadai fa ka sani cewa mutum yana samun wato ainihin ilimi ne da gwargwadon ikhlasin shi da gwargwadon yi dan Allah shi da gwargwadon azurta shi da Allah zai yi da ilimi mai albarka wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul ikhlasi a cikin masail na ilimi a cikin neman ilimi to yana tsayuwa akan wasu rassa wasu tussa ma'ana wasu ginshiƙai guda hudu ne biha ta tahaqqaqu niyyatul ilmi da wa'innan ginshiƙan ne niyyar neman ilimi take tabbata lil muta'allimi ga ɗalibin da ke neman ilimi idza qasadaha idan yayi nufin wato ainihin wa'innan usul ɗin guda hudu sai yayi riko da su yayi ilimin domin su sannan ilimin zai mai amfani duk wanda kaga ilimin shi yayi amfani to wa'annan abubuwan guda hudu ya kama duk wanda kaga yana ta karatu babu wa'annan abubuwan guda hudu ko babu ɗaya daga cikin abubuwan nan guda hudu to yana bata maka shi lokaci asara ce zai wannan dole ne mu kiyaye su dole dole ne mu kuma mu haddace su al-awwalu raf'ul jahli an nafsihi bi ta'rifiha ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي أنغاني رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي dole mutum in zai yi karatu in zai koyi ilimi ya koye shi da niyyar zai ɗauke makan shi jahilci don ya fita daga cikin sawun jahilai ta hanyar karantar da ran nan abin da ya wajaba a kanta bi ta'arifiha ma alaiha dan ya sanar da ran shi ya sanar da kanshi abin da ya wajaba a kan shi min al'ubudiyati na nau'ukan bautar Allah menene ya wajaba in yi a babun kaza me ya wajaba in yi a babun kaza wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahyi da kuma daura ran nashi ta tsaya akan manufa ta umarni da hani me yasa aka ce in yi kaza umarni ne na wajibi ko umarni ne na mustahabbanci me yasa aka ce karnai kaza hani ne na haramci ko hani ne na karhanci abin da zai sa na farko ka koyi ilimi don ka tsaftace kanka daga sabon Allah ka wanke kanka da bautar Allah an gane wannan ko abu na biyu afan dan me za ka yi karatu raf'ul jahli anil khalqi bi ta'limihim wa irshadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim dan kai karatun ba kwance za ka yi ba raf'ul jahli anil khalq kai kokarin raba mutane da jahilci kai kokarin raba mutane da jahilci yanda kai Allah ya taimake ka ka zama yanzu alhamdulillah dalibin ilimi ne alhamdulillah mai ilimi ne kai ba jahili bane ba, ba. to kadhalika kuntum min qabl min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyan kai ma dole ka karanta raf'ul jahl 'anil khalq ka raba mutane da jahilci ba a cewa to ai tun da fardu kifaya ne ai wasu sun ai har yanzu ba a samu biyan bukata ba har yanzu ba a samu biyan bukata ba daga ka tashi da gwargwadon niyyar da gwargwadon ikonka da lokacinka da damarka ka yi da'awa ka wakilci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta wani bangare saboda Allah ya sa ka san ilimin shi bi ta'alimihim ta hanyar karantar da wa'innan mutanen wa irshadihim da daura su akan tafarkin shari'a da nuna musu lima fihi salahi salahu dunyahum wa akhiratuhum abinda zai sa haifar da salahu dunyahum wa akhiratihim samun kubuta da ainihin wato gyaruwar duniyarsu da lahirarsu ɗauke jahilci daga mutane ta hanyar karantar da su da shiryatar da su zuwa ga abin da duniyarsu da lahirarsu za su gyaru a cikinsu karantar da su yadda za su gyara tsakaninsu da allah gurin ibada da za su gyara tsakaninsu da bayan allah gurin mu'amala biyu kenan ko a thalith abu na uku dole ka nemi ilimi domin me ihya'ul ilmi wa hifdhuhu min ad-daya'i dan raya ilimin da kiyaye shi daga tozarta domin ba a karantar da shi za a manta shi in ba a karantar da shi zai zama wasu ba su san shi ba to ka raya shi domin Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da isar da shi manzon Allah sallallahu alaihi yayi umarni da isar da to ka raya wannan ilimin ko dan kar a waiwaya a ga ya mutu na uku kenan wa hifdhuhu min ad-daya' da kiyaye shi daga tozarta da lalacewa ar-rabi'u na hudu al-amalu bil ilmi yin aiki da iliminka duka ka koye shi dan Allah dan ka raba kanka da jahilci kuma dan ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da yake so ka nisanci abin da baya so don ka raba mutane da jahilci ka karantar da su abin da zai gyara musu duniyarsu da lahirarsu kuma domin ka raya ilimi ka kiyaye shi daga tozarta a laluba a ce babu shi sannan kuma ka yi ilimin nan don ka yi aiki don ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi laisa ilmu ma hufiza al-ilmu ma nafa kalamu man shafi'i ce ilimi ba shine abin da aka haddace kawai ba a ilimi shine abin da ya yi amfani ba yana nufin hadda ba ilimi ce ba ai kun san waye shafi'i a hadda ko in ya karanta shafi sau ɗaya shi kenan ya rike shi ya haddace ya ce ba kawai ka haddace shi ake bukata ba me in ka haddace dan me kai ka haddace dan kai aiki ko ba dan kawai ka zamanto mai karantarwa mai ainihin wato haddan ilimin ba amma kai baka aiki da shi sai zama ka mathalul himar yahmilu asfara ka zama himarul mutun sai ce fal'ilmu shajaratun wal'amalu thamara ilimi bishiya ce ice ne aiki shi ne ɗan icen shi ke rayar da icen icen da gashi nan baya yaya kaga albarkar shi kaɗan ne amma icen da ya zama ya yi girma ya yi wato ainihin ɗiya masu daɗi sun nuna ana sha ya fi albarka wa inna ma yuradu ilmu lil amali kaɗai ana koyan ilimi ne ana neman shi domin a yi aiki da shi mala ya ce walakar kana salafu rahimahumullah wancan fana ce a haddace wal ikhlasu fil ilmi har zuwa arrabi al'amalu bil amal a haddace shi na'am a hada da fal ilmu shajara wal amalu thamara wa inna ma yuradu al ilmu lil amal kuma dama ana haddar athar da ainihin abiyat walaqad kana salafu rahimahumullah yakhafuna fawat al ikhlas fi talabihim al ilm ya ce hakika magabata sun kasance Allah ya musu rahma suna tsoron kubcewar ikhlasi cikin neman iliminsu suna tsoron kar ikhlasinsu yau su neme shi su rasa fa ya tawarra'una an iddi'aihi da ka sai suke yin tawarru'i suke tsantseni taka tsantsan gurin iddi'ain cewa suna da ikhlasi ba sa alfahari ba sa nuna wa mutane su dan Allah fa suke yi ma'ana su faɗa da sai dai aikinsu ya nuna aikinsu ya nuna cewa dan Allah suke amma ba sa iddi'ai su yi da'awar cewa suna da shi li'annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim domin a zuciyarsu fa har yanzu gani suke ba su tabbatar da wannan ikhlasin eh la annahum lam yu na'am jazakallahu khaira la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim ba wai dan ba su tabbatar da ikhlasin a zuciyarsu ba sun tabbatar dan Allah suke yi duniya ta shaida da haka saboda abin da ya bayyana gare su to amma kuma ba sa iddi'a'in cewa suna da ikhlasi gashi nan malam yace fa hishamu dastuwa'i dastuwa'i rahimahullah hisham ibn abi abdullah dastuwa'i yake cewa yaqul wallahi ma astati'u an aqula inni dhahabtu yawman atlubu alhaditha urida bihi wajha Allah azza wa jalla hisham dastuwa'i yace wallahi ban iya cewa na tafi neman ilimi na hadisi ina mai neman shi don fuskar Allah azza wa jalla wato yana tsoron ya faɗi hakan ya zama ba haka ba yana tsoron ya ce ni fa karatun nan dan Allah nake da kuka gani a ba sa wannan iddi'ai in dan Allah kake yi Allah ya sani wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum rasulu ku yi aiki Allah yana kallo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallo su sahabbai yanzu kai aikin Allah ta'ala yana kallo zai sa kan ya maka an gane wannan wasu ilal imamu ahmad an tambayi al'imamu ahmad hal talabta al'ilma lillah shin ilimin da ka koya ka koye shi ko dan Allah ya san malami sai ka yi haƙuri da tambayoyi wai karatun nan naka ko anya dan Allah ka yi shi faƙala sai ce lillah sai kawo alamatu ta'ajjub alaman motsin rai abin ya girgiza shi dan Allah mamaki abin ya bashi ya ce aziz abu ne mai wahala bai ce ba dan Allah ya koya ba ko bai ce ya koya dan Allah ba ce lillah nufin na koyi ilimi na dan Allah kake tambaya na aziz haiko gaskiya abu ne mai wahala walakin nahu shay'un hubbiba ilayya fa talabtu sai dai ilimi Allah ya zuba mun san shi shi yasa nake neman shi kaga akwai tawarru'i ka koyi tsantseni a gurin magabata in kai ne faɗa ma za ka kai yanzu duk wannan karatun da ka ce ba dan Allah ne ba me ka ɗauke ni kenan dan Allah nake yi mana a sai ce ai yin koyan ilimi dan Allah yana da wahala ni dai ilimin Allah ya sa ina son shi haka nake koyan shi tawarru'i sai malam ya ce wa man dayya al ikhlas fatahu ilmun kathir wa khairun wafir wanda ya tozartar da ikhlasi ya yi watsi da shi baya yi don Allah to ilimi mai yawa zai kubce mushi alkhairi cikakke wato ainihin zai rabu da shi idan ka kalli ilimin magabata musamman sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum wa ardahu daga mutum wani kwata-kwata hadisai goma sha aka ruwaito daga gare shi amma Allah ya zuba ma ilimin albarka kai da ka haddace ɗari uku ɗari biyar dubu babu albarka cikin ilimi to da kai kayi don gwaninta kayi don a ce ai wani hafiz kayi don a ce su ko don Allah suke yi wallahi inda za mu ikhlasi cikin karatunmu da Allah ya mana albarka yadda muke da lokaci muke da dama muke da bincike muke da kaza da mun yi albarka amma kullum kana kwana cikin littattafai bacci ya kwashe ka cikin littattafai kuma ba wanda ya san kana da ilimin dan kayi ba dan Allah ba kuma Allah ya ki yadda ma a san ka to kai dan Allah ka huta ma ina fata an gane musa ikhlasi mi dan Allah dan mu amfana al'umma su amfana da mu mu samu sakamakon hakan a gurin Allah duniyan nan ba komai bace kar ka sake kai dan duniya kar ka sake kai dan abun duniya za a daina yayinka za a yi baka sai an daina lissafi lissafi da kai cikin malamai amma in kai dan Allah shi Allah baya butulci إن الله لا يضيع لا يضيع أجر من أحسن عملا وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل ya kamata da duk wanda yake nufin kubuta duk wanda yake son ya tsira an ya tafakkada hadha asl ya dinga bibiyan wannan asulin ko da yaushe ya zama yana neman shi tafakkudi ya kula da wannan asali din wa huwa al-ikhlas shine ikhlasi fi umurihi kulliha daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniyatiha wa alaniha cikin dukkan al'amuran shi ƙananan al'amuran da manyan su na ɓoye da na bayyanan su wa yahmilu ala hadha at-tafakkud shiddatu mu'alajati niyyati wa yahmilu ala hadha at-tafakkud shiddatu al-mu'alaja shiddatu mu'alajatin niyya abinda ke daura mutum akan wannan wato ainihin kulawa da ikhlasi din shine tsananin wato ainihin binciken ran shi da yake yi in ya zama ko da yaushe kana binciken niyyarka wai abu kaza da nake yi ko dan Allah ne ko ba dan Allah ba kana kokarin gyafta ta da sallaha ta wannan zai sa ka sanya ma kanka ba za ka yi komi ba sai dan Allah wa yahmilu ala shiddati tafakkudi على هذا التفقد شدة معالجة النية شدة معالجة النية شنو فاعل ده ويحمل على هذا التفقد أبندك يدور متن أكن ونن بنتشان da wannan kulawa da ikhlasi din shine shiddatu mu'alajatin niyyati tsananin kulawa shi da niyyar shi binciken niyyar shi da yake yi ya gani dan Allah yake ko ba dan Allah ba tuhuman niyyar shi da yake yi kokarin sal gyara da islahi da yake so ya niyyar shi wannan zai sa ya zamanto ayyukan shi yana yi dan Allah abin ya fito nake zamani kala sufiyanu thauri rahimahullah sufiyanu thauri faqihul iraq faqih al-iraq yace ma alashtu shay'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tatakallabu alayya yace ban taba wahalar gyara wani abu ba ban taba shan wahala akan in ga na ciyo kan wani abu ba da ya fi bani wahala da tsanani irin niyyata ce li'annaha tatakallabu alayya domin tana ta kai kawo wata ran ta raya min in yi dan Allah wata ran ta raya min ba dan Allah wata haka zuciya take to ka yi ƙoƙarin daidaita ta kan abin da Allah yake so aiki ne mai wahala kuma sai ka nemi taimakon Allah shi yasa annabi yake yawaita Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika ka yawaita wannan addu'a bal qala Sulaiman al-Hashimi rahimahullah ba ma haka ba ka ji abin da Sulaiman al-Hashimi ya ce ya ce rubbama uhaddithu bi hadithin wahidin waliniya ya ce wani lokacin nakan ba da hadisi guda ɗaya da niyya ɗaya nake yin shi ya ce fa'iza a taito ala ba'dihi in na zo wani ɓangare na hadisin ina cikin bayani ta hayyara ta niyyati sai niyyata ta canza ya ce fa'izan alhadithul wahidu ya taju ila fa'izan alhadithul wahidu ya taju ila niyyatin daga sai gama hadisi guda ɗaya yana buƙatar niyoyi da yawa duka ma'ana niyoyin masu kyau ma'ana duka niyoyin su zamanto amma masu kyau to sai mu bar shi haka insha Allah ta kira sallah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu